أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من أزواج من الله تبارك وتعالى ديبان يكون داوى بن شيك ودوانا كرامة لتابع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مناسك فصل da ke magana akan fifitawar da Allah tabaraka wata'ala ya yi wa sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da bashi shafa'a ash-shafa'atu uzma da al-maqamul mahmud tun da satin da ya gabata muke jin menene al-maqamul mahmud a bakin malamai wasu ma fasarorin daga annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake bari yace kaza ne al-maqamul mahmud wani kuma daga sahabbai za a ji su ce kaza ne a tsakamun mahmud to ciki muke insha Allah za mu ci gaba
wa an abi hurairah radiyallahu anhu wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah yadda Allah tabbata gare shi qala qala abunda abu hurairah ce qultu ya rasulullahi qultu ya rasulullahi ce nace ya manzo Allah ماذا ورد عليك في الشفاعة menene ya tuzugo gare ka fi shafati a cikin hukuncin ceto فقال wannan hadisi fa hadisi ne ingantaccen da Imam al-Hakim ya rawace shi al-Imam al-Baihaqi radiyallahu anhu ma shi ya rawace shi a cikin dalailun nubuwa menene ya tuzugo gare ka fi shafati a cikin hukuncin ceto ya rasulullahi فقال فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يتشي شفاعتي لمن شهد الله إله إلا الله مخلصا شفاعتي تيتونا ثابت متبتشي كوم مختص ياكي منشي ياكي منتني لمن شهد وان شهد الله إله إلا الله ba wanda ya cancanta a bauta mawa da gaskiya sai Allah shi kadai ce tuna shafa liman shaida ka ga kenan wanda bai shaidan ba ceton annabi bai shi bai shafe shi ba bai shafe shi ba mukhlisan yana mai ikhlasi يصدق لسانه قلبه
yusaddiqu lisanahu qalbuhu zuciyarsa tana gazgata abinda bakin shi ya faɗa harshen shi ya ce ashhadu Allah ilaha illallah kuma zuciya ita ma ta kudurta ashhadu Allah ilaha illallah ko harshen sa ya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi haka ita ma zuciya ta kudurta haka kada a samu irin wannan su munafikai suna cewa mun shaida kai manzon Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah ya shaida manzon Allah kake amma waɗannan munafiki na da kare munafikai ƙarya suke domin zuciyarsu ta saba abin da harshen suke faɗi zuciyarsu ta saba abin da harshen suke faɗi don haka ƙarya suke don haka shar'i ya ce wanda zuciyarsa ta gasgata harshensa a cikin cewa la ilaha illallah za ka yi cewa mukhlisan min qalbi wanda ya faɗi la ilaha illallah tun daga harshen shi habba har zuce shi za ka kira ga kananan mutum a tabbata mai ya kudurta haka cikin zuciya ya kudurta haka kama da haka tun daga harshen har zuciyarka Allah shi kadai ba harshen kadai ya faɗi to to lisanahu qalbuhu lisan yusaddiqu a mai kyau kalbuhu to to to to to menene menene zai zai zama kulin yusaddiqu an ce yusaddiqu lisanu harshen shi lisanu lisanu to harshen shi na gargata wa kalbuhu kuma da zuciya shi to ai ba wani abin da ake gargata ba kalba ya ce masu kalba kalbahu a'a su gwau ya sa musu ba kwata kwata ai ba bambancin tsakanin lisanahu kalbuhu ba eh to duka ne abinda a nuska munafqa ta tatta yusaddiqu lisanahu qalbuhu zuciyar shi na gaskata harshen shi an gane to malami amma an ce yusaddiqu lisanuhu wa qalbuhu ko ba shi to wa qalbuhu to sai a ce zuci harshen shi na gaskata shi kuma zuciyar shi na gaskata shi amma da wancan da ya fi ma'ana to wa an ummi habibata tono qala wanda ya faɗi haka ceto na tabbata gare shi wa an ummi habiba an karɓo daga ummu habiba yadda Allah tabbata gare ta qala ita ce ummul mu'minin ummu habiba tana daga cikin sabiqin fil islam eh tana daga cikin waɗanda suke marigaya a cikin musulunci wanda suka shiga musulunci tun farko farko ita ummu habiba ita ummu habiba radiyallahu ta'ala anha eh bintu abi sufyan eh sunan da ramla wasu musulunci sunan ta hibi amma dai ramla ne ya zama asabu Hmm. قالت أبو الأم حبيبة تشي qala rasulullahi قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ياتي uritu ma tarqa ummati min ba'di an nuna mani karar an yaye hijabi an man kashfi na ga abin da al'umma ta za ta haɗu da shi min ba'adi bayana subhanallah wa sabqa ba'dihim dima'a ba'dihim da zubar da jinin sashin su da za su rika zubar da jinin sashi da za su rika yi duka sai da aka nuna mani kaga wannan mugun abu ne
wa sabaqa lahum min allahi ma sabaqa lil umami qablahum kuma abin da ya gabata ga al'ummomin da suka gabace su su ma sabaka ya gabata lahum ga al'ummar tawa min Allah daga ubangiji tabaraka wa ta'ala fas'altu allah ma'ana duk abin da waɗancan al'ummomin suka aikata su ma sai sun aikata shi don wani hadisin in ba a gane abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yace al'umman nan tawa za ta bi al'ummatan da suka gabace ta da za a samu wani ya shiga rami na damu a cikin wata al'umma sai an samu cikin al'umma ta wanda ya shiga irin wannan rami duk abin da wata al'umma ta aikata to sai al'umma ta ta aikata wa subhanallah to fas'altu allah to sai na roƙi ubangiji tabaraka wa ta'ala an yutiyani fihim shafa'atan yawmal qiyamah to sai na roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya bani ceto fihim a cikin su yawmal qiyamah da ranar tashi alqiyama fa fa'ala sai kuma ubangiji ya yi man abin da na roƙa sai ya bani
wa qala huzaifatu Uzaiba ibn al-Yaman yace yajma'u allah an-nas fi sa'idin wahidin yajma'u Allahu an-nas fi sa'idin wahidin Allah tabaraka wa ta'ala zai tara mutane a farfajiya ɗaya a bigiri ɗaya eh a fili ɗaya haythu yusbihu kaga wannan hadisi in an lura wannan hadisi mawqufi ne akan Huzaifa dan Huzaifa bai ce manzo Allah ya ce shi ne mawqufiyar riwaya amma a wajen malamai hukumu hurrafu irin wannan hukuncin sharafi kamar ya ce annabi ya ce domin irin wannan bayani la yasduru min ra'ayi bai zuwa daga ra'ayi ko ijtihadi ko ta fahimta a'a ko bai ce annabi ya ji ba in dai abin da ya shafi magana alkiyama to in sahabi ya bayani shi zai ce to lallai ji yayi daga manzo Allah iyaka abin da ya tashi da ya tashi sai ce annabi ya ce amma karanta abin ya karantar da cewa in aka ji abin da abin ya kusa sai a gano cewa lallai wannan marfu'i ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan irin wannan magana sahabi bai bugun kirji ya faɗi ta haka ba bai bai ji daga manzo Allah ba
haisu yuzmi'umu shi da'i ne Allah zai tara mutane a barbajiya ɗaya haisu yusmi'uhum da'i wurin da wurin da da'i mai kira yusmi'uhum yake jiyar da su kiran ubangiji tabaraka wa ta'ala wa shine yanfuru thumma idza da'akum da'watan min al-ard idza antum takhrujun mm to wa yanfuruhum al-basaru basaru wa tangan yan buzun kuma zai zartu gare su ubatan uratan Ufatan halin kasancewarsu suna ufatan marasa takalma, ƙasa suke kowa kan ƙaushe. Uratan kuma suna guntaye tsirara suke, kama khuliqu kamar yadda aka halicce su yadda suka zo duniya ba wanda ya taɓa zuwa duniya da takalmi. Ba wanda ya taɓa zuwa duniya ko da da ɗan kamfai. Uratan uwa ce. Hmm.
sukutan sukutan suna masu kawaici la suna masu kawaici ba mai wata magana la takallamu nafsun illa bi iznihi babu wata rai wadda za ta yi magana illa bi izini sai da izinin da za ka yake cewa wato kama kuliku kamar da aka rufe su muna da kama kuliku ko kukan fasara shi ina faɗi kama khuliqu za su za su taho tashi a kiyama kamar da aka rufe su shine kama bada akun ta'udu kama bada akun ta'udu kowa zai koma kamar da Allah ya halitto shi yadda ya zo duniya ba ko dan kamfai haka zai je koma lahira yadda ya zo duniya ba kaciya haka zai koma lahira ba kaciya yadda ya zo duniya ba takalmi haka zai koma lahira ba takalmi haka zai zo tashi a kiyama hufatan uratan gurla
sukutan sukutan suna masu kawaici la takallamu nafsun illa bi iznihi watan rai ba ta yin magana illa bi izini sai da izinin ubangiji kenan in Allah ya izinin za a yi magana la takallamuna illa man adida lahu rahman eh kuma shi din ma wa qala tawaba ran nan ba kariya duniya wannan dai duniya amma in ya bude baki bai kariya dan ba iko ya kariya a kowace gaba abin da ta aikata shi zan faɗi wa qala tawaba ke Allahu akbar fayunada muhammad fayunada sai a yi kira a yi shela a kira manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ويقول لبيك fa وسعديك.
yaqulu sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya amsa ce labbaika wa sa'alaika amsawarka ya ubangiji sau biyu amsawarka ya ubangiji sau biyu saboda girmamawa amsawa guda ba ta isa ba in an tuna malamai su yi maganganu akan labbaika wa sa'alaika aka ce amsawarka ya rasulullahi amsawarka in safe sun ce labbaika amsawarka sau biyu amsawarka sau biyu ma'ana ina amsawa har sau biyu don guda ta yi kaɗan eh ina amsawa har sau biyu don guda ta yi kaɗan wasa alaika arzikinka bayan arzikinka
والخير في يديك wani khairu dukkan alkhairi ya tabbata fi yadayka a cikin tafukan ikonka tafin ikonka alkhairi kam ya tabbata a cikin tafukan ikonka
والشر ليس za ka kaga ta ce biye dinka da khairu biye dinka da khairu wanda ce kuma ga ya ce biye dinka
والشر ليس إليك wa sharru sharri fawfaw laysa ilayka bai komawa zuwa gare ka sharri nan yake tsari da aka yi shi bai bai hawa zuwa gare ka sai dai aiki alheri ilayhi yas'alu al-kalimu at-tayyib wal amru as-salih yarfa'u wannan fasara guda ke wa sharru sharri la yas'alu ilayka bai hawa kamar yadda alkalimu ɗayyibu kyakkyawan aiki kyakkyawan kalma ta tsarka ta la ilaha illallah take hawa zuwa ga Allah kyakkyawan aiki yake hawa zuwa ga Allah shi sharri ba haka ba shi sharri ba haka ba ko kuma wata fasara ta biyu wa sharru laysa ilayka la yunsabu sharru ilayka ba a dangana sharri zuwa gare ka sharri mutum ya ganshi daga kanshi shi ne zuwa shi
والمهتدي من هديت wal mutaji man hadaita ya ubangiji duk wanda yake shiryayye man hadaita shine wanda ka shirye shiryayye shine wanda ka shirye ma'ana wanda duk ba kai ka shiryatar da shi ba shiryayye bane don haka shehu abdullahi yake cewa huwa al-hadiyu hadiyul mustafa wa siwahu hawan wa dalalun la taqrubu durab shiriya kan cikakken shiriya shiriya manzo Allah dai ita ce shiriya Allah shi ne wal muhtadi man hadaita
wa abduka bayna yadayka wa abduka ga bawanka bai ne dai ka ya ubangiji gaba gare ka
wa laka wa ilayka la malja'a wa laka wa ilayka komi nashi laka naka ne wa ilaika komi nashi mai komawa ne ilaika zuwa gare ka ko komi nashi fawwadahu ilaika ya fawwada shi zuwa gare ka bai da wata tsini bai da dubara ya fawwada komi zuwa gare ka ya ubangiji bai da dubara bai da tsini
la malja'a wa la Shine laka wa malja'a ilayka.
illa ilayka eh komi nashi naka ne komi nashi mai komawa ne zuwa gare ka wa- wa wa- wa inna ila rabbikal muntaha mhm so
la malja'a wa la لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك يا أبنجي لا ملجأ باب وتمفكا إلا إليك سيزوا غريك كيني مفكا كوا كيني مفكا كومي يا أبنجي قامنظو مفكي ولا منجا باب كموت الإيرا باب ولند ذا أجي الإيرا منك دك عذابك كود دك حكمتك إلا إليك سيزوا غريك
tabaraka wa ta'alaita tabarakta albarkatanka sun yawaita shine tabaraka an ce ma'anar tabaraka ai takathara khairatuka ko takathara khairatuka alkhairanka sun yawaita shine ma'anar tabarakta albarkatanka sun yawaita alkhairanka sun yawaita wa ta'alaita wata alaita ka daukaka girmami girmaminka sun daukaka subhanaka rabbal bait subhanaka tsarki ya tabbata gare ka
rabbal bait rabbal baiti ko rabbul baiti duk ya ce ana cewa rabbal baiti ya rabbal baiti rabbul baiti anta rabbul baiti rabbil baiti wato yace rabbil baiti to ya dafi ne watan cewa watan wal abdu bayne dayka walaka wa ilayka la malja minka ko la malja wala manja ko minka minka da gare ka kana minka din nan lamirin nan majruri ne majruri ne da harafin jarra min to don haka sai a ce rabbil baiti rabbil baiti amma dai raf'a ko nasba sun yi fuska wadda a zahira ya ce subhanaka rabbal baiti rabbal baiti to to wannan kenan ai ani rabbal baiti eh ko kuma rabbul baiti anta rabbul baiti Mm. wasu kuma su ce subhanaka subhanan tsarki ya tabbata gare ka shi kaɗin da lamirin nan wato mudafun ilayhi mudafun ilayhi yana daga cikin lawazimul idafati akwai subhana kace subhanallahi ai kaga subhanallahi idafati to yanzu rabbil baiti watan aka bu bayanin ne ko badali ga ka lamirin nan na ka wanda majhuri an jarrace shi da ibaba an fahimta to shine ma tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji qala fa ala zalika annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace fa zalika al maqam al to ma'mur wannan ra'ayin na aishe la a ce ina muhammadu yake sallallahu ta'ala alaihi wasallam in taho in yi wannan kirari gaban Allah to wa zalika al-maqam fa zalika al-maqam huwa al-maqam al-mahmud wannan shine al-maqam al-mahmud wanda aya ke ishara zuwa gare shi wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yamsaka rabbuka maqaman mahmuda to wannan shine al-maqam al-mahmud shine maqam mahmuda wa وقال ابن عباس وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ya ce إذا دخل أهل النار النار idan 'yan wuta suka shiga wuta وأهل الجنة الجنة sai ya fara da bayanin yan wuta don tsoratarwa don tsoratarwa wa ahadul jannati li jannati in kuma aljanna suka shiga aljanna ويبقى آخر زمرتهم من الجنة akhir zumratin tawaga karshe da za su shiga aljanna sai suka wanzu وآخر زمرة من النار da kuma watan fata buqa akhir zumratin min aljannati watan karshen zumra jama'a min aljannati na aljanna na na yan aljanna fata buqa sai suka wanzu wa akhir zumratin qarish tawaga karshe min annari na yan wuta mhm. su ma sai suka wanzu suka da suka rage فتقول زمرة النار لزمرة الجنة zumratun nari yan wuta waɗanda su na dindin zaman su wuta na dindindin ne yan wuta famanan kina Allah tsare mu Allah ya kiyaye mu fata kulu sai su ci jama'a yan wuta ma- na dindindin su wanda ba su fita sai suka ce لزمرة الجنة ga yan aljannan da ke watan wacin kirari shi ma Allah tsare mu ma'ana suna zaman kankar laifi cikin wuta su ne na ƙarshe shiga aljanna to su waɗannan masu zaman wutar dindindin sai su ce ma waɗannan hudu suna cikin wutar tare da su sai su ce musu ما نفعكم إيمانكم to kun ga dai imanin ku ku bai amfane ku ba domin da ku da waɗanda ba ku da shi duk ga ku gurguzu cikin wutar فيدعون ربهم To, saboda haka sai waɗannan masu imani wanda laifi ya kai su shiga wuta, har ga su ana musu gori imanin su bi amane su ba, sai su rika addu'a suna roƙon Allah.
ويجد- ويجدون فيرمأهم أهل الجنة Sai juna za su zar- zurfafa suna ƙaraji suna ɗaukaka murya, har ‘yan aljanna su jiya.
فيسمعون Fayasmu'uhum ahlul jannati, sai ‘yan aljanna sai su ji su suna ƙaraji.
ويسألون آدم Sai su tambayi Adamu su ce annabi Adamu,
وغيره wa ghayruhu da wani adamu ba'dahu ba an roki adamu ya ce a'a ba matsayin shi bane بالشفاعة لهم a cikin ceto lahum ga waɗancan waɗanda aka wanzar da su cikin wuta kuma ga su da imani وكل يعتبر ma'ana ka je ka ceci waɗancan masu imani fa ne muna sallah tare da su muna kana tare da su muna kana tare da su ka je ka cece su fa kullun ya tafiru kowanne daga cikin adamu da wanda ba adamu ba daga cikin annabawa ya ataziru zai kawo wani hanzarin da zai hana shi ya je ya cece su حتى يعصوا محمدا har su zai ke wajen annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fa yashfa'u lahum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wa- babu wata wata da gaugawa don kai kawo ba ta istijani fa yashfa'u nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je ya nemi ceto da hangare su وذلك المقام المحمود to neman ceton nan da manzo Allah zai je musu yayi akan su shine al-maqamul mahmud
وله عن wala huwa kana misali wannan hadisi عن ابن مسعود an ibn mas'ud an karbo daga abdullahi ibn mas'ud aidan kuma cikin zance ومجاهد wa mujahidin da kuma mujahidu وذكره علي بن الحسين ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib shine ali zain al-abidin ya ambaci wannan jika annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam عن النبي kawo masu ibada kullum yana raka abdu alibin al'adini annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama وقال جابر بن عبد الله jabir dan abdullahi yace ma'ana irin wancan hadisin da aka wuce shine al-maqamul mahmud ليزيد jabir dan abdullahi al-ansari yace ليزيد الفقير zuwa ga yazid al-fakir shine ibnu suhaibin سمعت بمقام محمد ko ka samu wani bayani dangane da makamin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الذي يبعث يبعثه الله فيه ya'ani allazi yab'asuhu Allah fihi wannan da Allah zai ta da shi akan shi na asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda ko kana da wata masaniya ko ka ji wani abu dangane ne da wannan makami abin da jabir dan abdullahi yake tambaye yazidu amma ka ce tambaya ce da jarrabawa ilimin da yake da shi shi ma yana da shi shi ke tambaye shi ba yana tambaye shi da ya ƙara da shi bane
قال قلت نعم Ƙara Yazidu ya ce, Ƙultu sai ya ce, Na'am, eh haka ne, ina da shi, na ji wani abu.
قال Sai Jabir da Abdullahi da Ansari ya ce, فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من يخرج فإنه مقام محمد cewa المقام المحمود نأساني بسكر بك مقام محمود فإنه مقام محمد shine matsayin makamin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-mahmudi wanda yake abin yabo kowa sai ya ce ma annabi ya gode don haka aka kira makamin din makaman mahmuda makami abin yabo abin gode mawa الذي يخرج الله به من يخرج يعني من النار watan shine makamin da annabi zai yi amfani da shi Allah ya fitar da duk waɗanda zai fitar نعم to daga ina yani minan nar daga wuta daga cikin masu imani
وذكر حديث حديث الشفاعة wa zakara jabir bin abdullah al-ansari ya ambaci hadisin shafa'a fi ikhrajil jahannamiyina cikin fitar da jahannamiyina masu imanin da wata mugunya kaddara ta kai cikin wutar jahannama an kai su dan a kona laihin da suke da shi yadda za su shiga aljanna sukul sumul to ko dai wannan watan kada Allah ya jabe mu da shi آمين